فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام
يومنا 26 watan Ramadan jira manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam 1447 wanda ya daidai da 15 ga watan uku shekara ta 2026 muna ci gaba da yin tafsira Al-Qur'ani mai girma a cikin suratul naml mun tsaya daidai aya ta 88 yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 79 Allah mai girma da dukaka yace man ja'a bil hasanati falahu khairun minha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون Allah subhanahu wataala yace man ja'a duk wanda yazo bil hasanati da abu mai kyau da kyakkyawan aiki ko da kyakkyawan magana duk abinda musulmi zai aikata ba ko musulmi ya faɗa mai kyau Allah ta'ala ce duk wanda yace yazo da shi ko magana mai kyau magana mai kyau kamar karatun alkur'ani alkur'ani magana ce mai kyau Allah ce alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana waɗanda suke sauraron magana suna bin mafi kyawun magana ulaika alladina hadahumullah Allah ya ce waɗannan su ne mutanen da Allah ya shirye da su ulaika hum ulul albab kuma waɗannan su ne masu hankali ko kuma zikiri daga cikin azkar subhanallahi wa bihamdihi duk wanda ya shema Allah da shi ko kuma la haula wala quwwata illa billah wala ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko wata addu'a daga cikin addu'o'i kamar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد waɗannan duk maganganu ne masu yawo kuma maganganu ne na ibada maganganu ne na samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala domin Allah ta'ala ya bada umarni a yi su to kaga sun zaman to maganganu ne masu kyau duk wanda ya je ma Allah da su mana duk wanda ya je ma Allah subhanahu wataala a rayuwar shi abubuwan da yake kenan ko kuma maganganun da kake da mutane Allah ta'ala cikin maganganun da kake da mutane Allah ya ce kai magana mai kyau ka zan ka gaya mutane magana mai kyau ka bar gaya musu magana mummuna ka daina gaya musu bakan magana to da wanda ya je ma Allah da ko ko aiki wani aiki mai kyau daga cikin ayyukan da Allah subhanahu wataala ya saka sallah ta farilla ko ta nafila azumi na farilla ko na nafila sadaka ziyarar mara lafiya sadar da zumunci kyautata ma makwabci duk wannan aiki ne mai kyau kyautata ma iyayenka ladabi da biyayya gare su tausaya musu jin kai gare su kama musu cikin rayuwarsu kyautata ma iyalinka kyautata ma matanka iyanka yan uwanka danginka abokan zamanka magajiyanka da kannanka da 'ya'yansu da 'ya'yan wato karan uba da na uwa da magajiyan uwa da na uba da su ɗin gaba ɗayan kyautata musu yi musu abu mai kyau to duk wanda ya je ma Allah subhanahu wataala da wannan mana dukkanin dai abubuwan da Allah subhanahu wataala yayi umarni da aikata to duk wanda ya je ma Allah subhanahu wataala da su Allah ta'ala ce falahu khairu minha to yana da mafi alheri daga ainihin su waɗannan abubuwan da ya zo da su masu kyau wurin Allah subhanahu wataala duk wanda ya je ma Allah subhanahu wataala da waɗannan to yana da kyakkyawan sakamako na alheri duk wanda ya je ma Allah da tauhidi cikakke wasu malamai sun fassara alhasana din nan tauhidi to kuma tauhidi shine dai da abubuwan da muka faɗi mutum da yayi waɗannan abubuwan dan Allah duk ibadodi gaba ɗaya kai su dan Allah shine tauhidi sai ma Allah su ba tare da ka haɗa Allah subhanahu wataala da kowa a ciki ba ka aikata abubuwan da Allah ta'ala ya dora maka aikatawa na farillai da wajibobi da kuma nisanta mugayen ayyuka da kuma kaurace ma abubuwan da suke da rikici da suke da rikitarwa a cikin rayuwa to duk wanda ya ma Allah subhanahu wataala da waɗannan din to Allah subhanahu wataala ce falahu khairun minha yana da alheri da dumbin yawa daga wannan kyakkyawan aikin da yi wurin Allah shi yana da alheri wasu malamai suka ce yana da mafi alheri daga wannan kyakkyawan aikin da yi muna gane akwai bambanci tsakanin yana da alheri ko yana da mafi alheri shi malamai suka ce a cikin aikan da ya yi ma'allafa masu kyawu akwai tauhidi akwai la ilaha illallah ita ko babu kafarci to akwai abin da za a baka kuma wanda kai abin da za a baka jin daɗi ne moriyar rayuwa ne kuma ya yi la ilaha illallah shi yasa wasu malamai suka ce khairun din nan ba a yadda aka saba da amfani da shi bane ka san khair ana amfani da shi akan mafi alheri kuma ana ana amfani da shi akan mai alheri alkhairu shine alheri ya ko to kuma ana amfani da shi a ce wane ya fi wane alkhairi kuma ana amfani da shi a ce wane alkhairi ne a cikin rayuwa al'umma kaga ba a ce mafi alheri ba balai malamai dai wasu sun ce a haka din yana da yadda yake mafi alheri saboda abin da Allah ne zai baka ba kai ne zaka ba kanka ba Allah ne zai baka kuma shi ya ce kana da mafi alheri daga abin da kake wanda mai suka ce Allah ba zai baka mafi alheri daga la ilaha illallah sai dai ya baka alheri shi da min ya saka maka da lada ya baka tukuicin kyakkyawan aikin da kaje ma Allah subhanahu wa ta'ala da shi da haka kenan Allah subhanahu wataala zai baka kikkiawar sakamako kamar yadda wani wuri Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya je ma Allah subhanahu wataala da abu bai kyawu Allah ta'ala ce to yana da mafi alheri daga wannan abun ko yana da wato ashru amsalha yana da goma irin wannan alherin da ya je ma Allah subhanahu wataala kaga ana nuna kenan zaka samu alheri zaka samu dumbin lada in ka je ma Allah subhanahu wata'ala da aiki mai kyau anan Allah ta'ala sai ce mai manja ya ce man amila ba ko man fa'ala hasanatan Allah bai ce wanda ya aikata lada ba sai ce wanda ya zo wanda ya zo ma Allah saboda mi malamai suka ce abin da yasa Allah bai ce wanda ya aikata ba sai ce wanda ya zo saboda kana iya aikata abu amma ba za ka ji wurin Allah da shi ba saboda kana iya yin shi ba da Allah kai ba kaga ba zai je wurin Allah ba wani abu yana yin bata maka shi ko riya ko wata muguwar niyya amma an ka je ma Allah kenan ka riga ka kari ka yi don Allah amma ka yi sauran Allah da shi Allah ya sa mu dace Amin.
sai Allah ta'ala ce wa hum min faza'in kuma su mutanen da suka je ma Allah subhanahu wataala da kyakkyawan aikin nan Allah ya ce su daga firgita da fargaba da faduwar gaba da tashin hankalin yawma idin wannan rana ta alkiyama rana ce wadda ana cike da tashin hankali a cikinta Allah ya ce to su daga firgitar wannan yinin aminuna amintattu ne ma'ana su kowa ya hirgice kowa ya tada hankali shi amma su saboda imaninsu da Allah saboda kyakkyawan ayyukansu suna cikin natsuwa wasu damu ba hankalinsu bai tashi ba ko kaɗan me yasa saboda sun imani da Allah da ba ita wannan ranar sun san sun yarda da ita sun ba da gaskiya da ita to kyakkyawan sakamakon da Allah zai musu ma tun kayan a tsaye aljanna Allah ya sanya musu natsuwa kowa hankalin shi ya tashi amma su hankalinsu ba zai tashi ba waɗanda hankalinsa ya tashi saboda su da ba su yarda da wannan rana ba ba su yi imani da ita ba ƙarye ta ta ba su ga zangi dole ne hankalinsa ya tashi amma ɗaya ba da gaskiya ga Allah subhanahu wataala dole ya samu nutsuwa dama tun duniya tun da tsaye ba ya cikin masu hayaniya dama yana cikin alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub dama yana cikin waɗannan bayan Allah na kwarai waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah kuma sukatansu sun samu natsuwa da zikirin Allah. Dama tun duniya su da hankali su kwanje ki. Me yasa saboda suna yawan ambatan Allah. Suna yawan zikirin Allah, suna yawan roƙon Allah, suna tsayawa suna bauta ma Allah. Domin zai sa ranar alƙiyama hankali sai dashi. To wannan tabbatarwa ne da ainihi bayani Allah subhanahu wata'ala yake yi da kuma bishara ga masu imani. waɗanda suka je ma Allah subhanahu wataala da ladaddaki masu kyau suka je ma Allah ta'ala da aminci da kuma da tsuwa ubangiji Allah subhanahu wataala ce su kam waɗannan min faza'in yawma idin amin daga tashin hankalin wato wannan rana tashin hankalin da zai kasancewa a cikin wannan rana wanda Allah ya ce inna zalzalatu sa'ati shay'un azim tashin hankalin ranar kiyama tashin hankali wanda yake mai girma yawma tazaru kullu murdi'atin amma ardat ranar da zaka ga duk wata mace wadda take shayarwa tana mancewa da abin da take shayarwa wa tadau kullu zati hamlin hamlaha ranar tashin hankali ce da duk wata mai juna biyu za ta aji juna bin naci wa taran nasa sukara zaka ga mutane suna ta mashingo suna tangadi suna wa tangaririya Allah ya ce ba wajen gaririya ba tangadi ne suke ba walakin na azaban lahi shadid azaban Allah ce mai tsanani ita ta sasu wannan yanayin ga sunan kamar sun sha wani abu yau bai firro almar'u min akhi ranar da mutum zai kun saboda tashin hankali wannan rana daga dan uwan shi wa ummihi ranar da mutum zai gudu daga mahaifiyar shi wa abi ranar da mutum zai gudu daga baban shi wa sahibatihi ranar da mutum zai gudu daga matan shi wa bari da ɗiyan shi ma'ana ranar mutum zai gudu daga kowa saboda mai saboda kan shi kaɗai ya da ba ruwan shi da wani likul limri'in minhum yawma idin sha'anu saboda kowane mutum yana da sha'anin da ya ishe shi yasa baya tunanin kowa ɗiyanka da matanka da kake wa duka tashin dai maka ga kasa ya su cikin ingantacciyar rayuwa ranar gudu su kake iyayenka da kake neman albarkar rayuwarsu kake musu dan Allah subhanahu wataala ya ce je kare da ranar kiyama gudu su kake su malan nan gudun ka suke kowa gudun kowa yake domin an riga an kare zaman duniya to kaga ai rana ce mai tashin hankali to duk tashin hankalin da zai faru wanda zai samu mutane lokacin da za a hitowa daga cikin kabari yau mai yakhrujuna min al-ajdati shira'a كأنهم إلى نصب يوفضون ranar da mutane za su yi tawa daga cikin kaburbaransu kai ka ce su wani abu ne aka ce ga yanan a yan rige zuwa gari shi ana ta gudu ana gudun fanfalik ran nan kowa yana iya gudu kowa lafiyar shi laura nan karo ranan ba wani ba wani kowa da nan layi mai dau kowa zai zuba da gudu a yi ta gudu sai Allah ya ce a tsaya sai kowa ya taka birki yawma yaqulu an-nasu kal farashi al-mabthus ranar da mutane za su kasancewa kamar fara wadda aka watsa ta kowa ta kashe ki kuma Allah ta'ala ya samu kowa cikin rashi sai ya je wannan wurin inda za a da an tashi kowa nan za a yi da ba a yi ta gudu ku ka gana cikin tashin hankali ga tashin hankalin insani ana auna mu mutane kaya ana musu bincike kamar kai ne kai balaguro ba ka da kayan komi wurin burgar akwai tsanani wurin zuwan akwai tsanani hostop suna tsanantawa ka zo kai ba ruwan ka gaida wa biki ne kafi ga hannun ka dan biredi ne farko kawai to yan kasuwa su kuma tunda akwai tsanani kaga da hankalin su jikin su kan kan farcina su da kai hankalin ka kwanci ana tsayawa yana ba kowa ya san ko ko kuma ka je wurin police ko wurin immigration ya ba ka da takardu ko kuma da takardun ka isa shi lafiya lau ta da hankalin mai lafiya wani ana tsaya ce bari ya je hisabi sai kewaye da shi can ya tare mota gare shi saboda ya san ba zai wucewa wannan wurin ba dole sai ya kara cikin ɗan guzurin shi na tafiya dole sai ya ɗauka ya ba da wani abu tare da za mu saboda ba da takardu da kuma da takardun kofi da kofi hankalinka zai tashi ba za ka samu tashin hankali ba to da haka haka masu imani saboda sun je ma Allah subhanahu wataala da kyawawan ayyuka sun je ma Allah subhanahu wataala da lada saboda haka so suna cikin aminci suna cikin natsuwa kamar yadda Allah subhanahu wataala ce innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun lalle waɗanda mafi kyawu na kalma ta gabata gare su daga wurinmu Allah ya ce waɗannan mutane ana nisantar da su daga wutar jahannama la yasba'una hasisa ba su jin ma ƙarar jahannama wa hum fi mashtaat anfusuhum khalidun Allah ta ce kuma su cikin abinda rayukan suke sha'awa cikin aljanna Allah ya ce duka Allah ya basu kuma za su dawo cikin wannan kullum aljanna cikin ta kullum abinda kake so akwai shi yana nan dindindin bai kare ba sai abin da kake so ba ba wani abu ne irin na duniya wanda za a baka ba da sai da aka gada maka raya yadda ka gada ma a yadda za ka rayu kasa ita duniya ko da kudinka to yadda aka dama haka za ka sha da kudinka domin da kudinka ka so wani abu a wani lokaci ba yi ba kana iya farkawa cikin dare misali bayan an sallar sha'i bacci ya dauke ka kai tsaye baka farka ba sai garbi bi na dare kawai sai ka ji marmarin da ce ga bakin ka ya za a samu shi wannan lokacin karbi bi ta yi kowa ya kashi sai ka yi hakuri hako ba kuma to aljanna babu wannan kana son abu to gashi yadda kake so za ka rayu to Allah subhanahu wataala ce mutanen farai su suna dawoma cikin duk abin da suke marmari kullum haka yake rayuwa ba a cin zamsu sai Allah ta'ala ce la yahzunuhumul faza'ul akbar birgita mafi girma da za ta game mutane ranar alkiyama ba za ta bata musu ne ba za su yi ta ba wa tatalaqahumul mala'ikatu Allah ya ce kuma mala'iku za su gamu da su suna ce masa hada yawmukumul ladhi kuntum tu'adun wannan shine ranar ku ba wadda a duniya aka muku alkawari in kun mutu sai Allah ya gwada muku wannan rane kuma kuka yarda to ga ranar nan kuma ga sakamakon da Allah ya muku saboda haka masu imani mutanen Allah mutanen girki tashin hankalin da ake magana ba da su ranar kiyama su kama Allah ta'ala ya amintar da su saboda imaninsu ya kubutar da su saboda kyawawan ayyukansu wata aya Allah ta ce ya faman yulqa fi an-nari khayrun am man yati amina yawm al-qiyamah i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir Allah ta ce shin wanda za a jefa shi a cikin wuta ayi majaujawa da shi a tilla shi shi ya fa alheri am man yati amina yawm al-qiyamah ko ko wanda zai jira na al-qiyama yana cikin aminci ba tsoro ba fargaba tare da shi sai farin ciki Allah ce to tun da haka nan ne kowa ya san haiwa ya yi eh maluma shi to Allah ce ku yi ku ya abin da kuke so ina bi ma ta maluna basir lalle Allah subhanahu wataala mai ganin abin da duk kuke aikatawa ne ya rage ga mai shiga rijiya tunda da Allah subhanahu wataala ya kai abu gaskiya cewa ga gaskiya nan daga Allah fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur ga gaskiya nan daga Allah wanda ya ga dama ya bada gaskiya wanda ya ga dama ya kafirci inna tadna lil zalimin nar Allah ya ce ai mu mun yi tanadin wata irin wuta mai girma wanda dan adam bai taba ganin irin ta ba wa muka yi ba tanadin ta asalimai mushrikai fasikai mutanen banza waɗanda suka nisanci Allah waɗanda suke aikata abin da suka dama ahata bihim suradiquha katangun da sun zagaye su wa in yastaghithu yughasu bima'in kalbul yashbiru idan suka nemi taimako za a taimaka musu da wani ruwa inda kasan ruwan darma yashbil wujuha yana soye huskoki Allah ce bisa sharab wa sa'at murtafaqa Allah ce Allah wadaran abin shin mutum a ce ruwan darma ne mutum za ta yi kokwana kuma Allah ta'ala ce dir Allah wadare da makwancin mutum a ce wutar jahannama ce a ce ka kare rayuwarka ka koma ranar alkiyama makwancinka wuta in rayuwar da kai a nan duniya cikin jin daɗi cikin walwala amma abin kuma kogo ya juye da mujiya kai ne yau kuma cikin wuta wanda a duniya ka yi tabbake dodo na cikin ni'ima cikin walwala cikin jin daɗi Allah ta ala ce irin wannan rayuwa ba ta da amfani insha Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lalle waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah kuma suka yi ayyuka masu kyawu Allah ya ku sani cewa lalle mu ba za mu tozartar da ladan mutunan da yake kyawun aiki ba Allah ba zai tozarta ka ba haka ba aikin ka Allah ba zai tozarta shi ba za ka tashi ranar kiyama cikin isa cikin girma da ɗaukaka wanda Allah subhanahu wata'ala zai baka ma'ana dai anan Allah subhanahu wata'ala yana bayyana mana cewa lalle waɗanda suka zo wurin Allah subhanahu wataala suka yi ibada dan Allah wanda Allah ta'ala ya ce a yi to lalle waɗannan mutane abuntattu ne ko matattu ne ranar alkiyama ba su ba tashin hankali Allah ya sanya mu a cikin su amin sai Allah ya ce wa man ja wa man jaa bil wa man jaa bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin nari hal tujzauna illa ma هل تجزون إلا ما كنتم تعملون Allah ta'ala ya ce wa man jaa bis sayyi'ati kuma duk wanda yazo da mugun aiki wato duk wanda yazo da mugun aiki ko kuma muguwan magana bana duk wanda ya aikata mugun aiki shi Allah subhanahu wataala yake magana Na'am.
shine wanda yaje ma Allah da mugun aiki ko yaje ma Allah da muguwan magana mugun aiki kamar shirka da Allah kafirce ma Allah zalunci fasikanci fakirci kuma ga sunan da yawa tauye hakkin uwaye ko ugo da uwaye rishin ba uwaye hakkin da Allah ta'ala ce gaba su rishin ladabi da biyayya kana masu tsayayya suna magana kai ma kana magana suna tsaye kuna magana kai ma kana tsaye a inda ya kamata a ce kana tsanni su suna tsaye sai ka yi tsaye suna magana kana bai da musu magana wannan mugun aiki ne kamata ya yi in dai ba shawara kake ba ana cikin farin ciki ba ana cikin damuwa da kai da mahaifinka mahaifinka na sai sai kai zanne zan ki kallon ka ta kasa yana ma magana amma sai ka iske waɗansu waɗanda suka tafi suka rasa arzikin duniya da lahira da su da uwayensu uwayensu nuna su ma su nuna kowa idanunsu sun yi kyakkyakun yana ganin shi ma ya kai inda zai tsayawa tsaye ya magana da su wannan mugun aiki ne mai shi dan mutum ko kuma ba ka haka na amma ba ruwan karshe kaje kai ta masha kai ta rayuwar ka bi daɗi ba za ka tuna da iyayenka ba kuma suna dare uwa dare uba dare amma ba za ka taba tunawa da abu duk lokacin da kai sabayya duk lokacin da ka samu wani ci gaba a rayuwarka to ba za ka su ma sanya su cikin wani yanayi na jin daɗi ba wannan muguwa yake ne shi ba mutane suna nan da yawa suna yin shi mutane da yawa suna irin wannan rayuwa sai mutum ya zaki kallon uwayen shi a yi tsohi ne ni za su yi da wata rayuwa mai daɗi kaga mutum ya samu ci gaba a cikin rayuwar shi ya yi samun yadda abin ya ishe shi da iyalin shi kuma ya yi saura ya ake kuma ya ki kulawa da uwaye ba zai ɗauko ya ba su ba ba zai tuna da su ba sai ya shiga uku sai an kore shi daga aiki sai kasuwa ta lalace ya zo zange masu kuka don Allah a tashi cikin dare a mai addu'a kayan su ƙara tura mota ta jeri ta basu mara yi sun uwaye su uwaye ne ba su yawa sai su tashi cikin dare su yi maka addu'a kuma albarkacin su ya Allah ta'ala ya karba addu'a kuma a dawo maka da abin da ka rasa ya rage gare ka dama ce in ka kare yarda ta kurci ma to ko tsaye za su yi gaba Allah Allah zai ce wannan dan naku bai dace ba ku kyale shi ba ku wallace shi ku bari ya danna na kore shi wa'azi ne Allah subhanahu wataala yake mu da dole ne ku kyautata mu wayen ko ba su da rai ba aka ce ka rage masa addu'a ka zan roƙa musu gafara Allah subhanahu wataala ka zan kyautata ma ƴan uwansu dangin su ka zan kyautata ma makwabtan su da suka yi zama da su ka zan kyautata ma abokan su da amannan su duk wannan yana cikin kyautata ma uwaye ko da ba su gare dukkan su gaba daya to rishin yin haka kyala dangin su bayar da su da kyala amannan su da abokan su da makwabtan su shi ma mugun aiki duk wanda ya je ma Allah da shi ba Allah ke magana ko kuma mutum ya tauye haƙƙin iyali shi matan shi kaga mutum da yan mace shi guda yana fatika yana fatika tashi yana haka da yake ta rayuwa da wasu yan guri masu kwari sun sun abin da sai ce kuma kari ta me yake ya kara mai iyali jin daɗi zai kara mai iyali tashi hankali in kai magana ce sunna ce to su kyautata musu bid'a ne ka samu alheri ka samu dan abin da ka samu wanda in ka je ka mika karo iyalin to wani nauyi ne zaka kara dora ma kanka wanda su ma iyalin da za su bayan sati guda shiga uku da su sai a ji ka cikin sati guda da kai da amurka cikin daki kuna zage-zage saboda ni saboda ta ga daga kwana uku zawa sati guda kawai ta shiga uku rayuwar gaba ɗaya ta tsaya ce kaga bai kamata ba to duk muna da irin wannan mugayen ayyuka wanda ya kamata ka gyara su in ka samu yankunan ka sai ka goyi a zakibar rayuwa a hankali da iyalin ka iyalin ka kayan shekaru ba ka ba ka iya ci da su ba ka iya kulawa da su ba ka iya musu sutura amma kana samun alheri mai mukin kai tunanin bari ka je iyalin nan ta wurin mata tamba in so mata shadda ko kwamfale bibi ne su ɗan yi farin ciki a kai ta farin cikin kanka kake wanda kai ma bayan ɗan lokaci bakin ciki za ka shiga da dole yana cikin mugaye ko mutum ya tozartar da ‘ya'yan shi yana cikin mugun aiki ka sa ‘ya'yanka makaranta kana da abin da za ka biyan malamin da ke koya musu karatun addini amma ka jibiya ka zaki koro ‘ya'yanka amma in karatun zamani ne da kake ganin nan za a samu duniya in aka koro su sai ka fi samu ka ce me yasa me yasa aka koro su ka je ka ba da hakuri dan Allah wanda na abu ne kake jira ai hakuri dan Allah ai hakuri na kwana bi banda gobe zan so yi ci ma addinin ka wanda duk wannan ba duka tashin da kake na neman duniya duk dan lokaci gare shi wataƙila ma ba za ka cin wani duniyar tasu ba wataƙila su ma ɗin ma ba za su ci unwanin duniyar da kake tunanin su samu maka ba suna cikin wannan karatun sai ga Allah ya kashe su to zai mai doma kudin ka shekara ta ta farko kayi zumin ka dari kaza ta biyu haka nan ta uku wa zai mai doma kudi na ya mutu ta mai doma kudin ka tun da ya mutu wanda zai mai doma kudi shi kenan kuma an yi asarar su to ba hana ka ka kashe kuɗi ko ma nawa ne ba amma addinin ka yadda aka yarjejeniya da kai wanda bai kai kawo ba kuɗin da zaka ba malamin da zai koya mana ka addini yan kaɗan ne kuɗin laraba wa dala ishirin ne ko malam sai ka rasa yadda za ka yi ka nemo wannan dala ishirin ka kawo ma malam kuɗin wata dala ɗari ne idan ka ga shekara ɗanka gaba ɗaya yi kashi da jina ka biya kuɗin shekara in ka zo ka ce malamin ya gaya ma shekara nau za a zuba ga wannan yaron sai ka ji malamin ya ce duka gaba ɗaya ka kawo jinga goma sha biyu shekara shi kenan sai kuma wata shekara masa ka gama ka gama ta alhaji ka sha biyu a dai gyara mana za a koya mana ka addini ya san Allah ya san annaban Allah ya san addini shi ya san yadda radda ya zama babban dan kasuwa ko radda ya zama wani babban ma'aikaci to akwai tsoron Allah akwai karatun tsoron Allah tare da shi duk lokacin da zai shiga cikin wani tashin hankali karatun da yawan makarantar zai taimaka mashi kai ya zalunci kai ya ba daidai ba dan ya aikata abin da yake daidai amma abin sai ya gagari mutum da ka haɗa ɗiyan guda biyar gaba ɗaya jika sha biyu sau biyar na wani jika sattin da biyu gaba ɗayan su yanka guda biyar inda za ka je ka biya ma ɗan yaron ka ɗan ɗan ka ne ɗan ƙaramin shekara uku jarran za ka saya saboda bakin shekuri da son karatu sai a ce ma jika tamanin shi kadai jika tamanin za ka zuwa to kuma akwai magajin shi shi kuma magajin shi premier za a farawa sai yi jika ɗari da ishirin ka ji an samu jika ɗari jika ɗari biyu tun nan to akwai wani shi kuma kolaje yake shi ɗari da tamanin za a zuwa mashi ka ya samu yin ka ɗari uku da nawa da tamanin duk sai ka zama ka zo cikin izza kana ta wani kilkin kudi sunan kuna ba wasu kudi ba ni ba a ba ni rici ga jirka sattin can ta gagare ka da biyu ta ɗiya biyar Allah na kallon ka ba Allah na kallon ka ya san bi kake Tuka kara abin ka dawo wurin Allah. Allah ce littafi na kama haka Qur'ani na da na saukar za a koya ma danka dan ahamma kai da ya kamata ma ka ce ko da sai ka dan akara ai kamata ka ce yau kuma malamai ya kuke rayuwa gaskiya ne yanzu da yan wannan yankunan kuke rayuwa a a kaji mutum yana cewa Allah dai a gyara mishi a raga wannan duk mugayen ayyukan kuma yarjejeniya ce ka kawo ɗanka ga kuɗin da ake biya mai sati da wata duk ka ɗauka baka sani wa afu bil ahd alkawari ne kai da kai da malamai shi ka cika wannan alkawari in baka cika ba ko inna la da kana mas'ula alkawari abin tambaya da wurin Allah da nan sai Allah ya maka tambaya ya kai ka dauki alkawari baka cika ba kaga mutum yana in an koro yaran shi sai ka ja ce ku yi zaman ku na sake muku magana waɗannan duk mugayen ayyuka ne da Allah subhanahu wataala yake mana fada kan su cikin wannan aya mai girma wa man jaa bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin nar suna nan da yawa muka fara lissa musu da ayyukan mu ne dole ne mu gyara amma ka san inda matsalar mu take mu da ma addini kakanni da uwaye muka kalle shi shi yasa muke rena shi muna ganin namu ne kuma mu san wata rayuwa ba sai mu shi ta addini shi sa sai muka rena ta dama sai da Umar ya faɗi magana yace tun qatu oral islami urwatan urwatan idan na sha fil islami man la ya'rifu al jahiliya za a zaki warware igiya addinin musulunci igiya bayan igiya kulli bayan kulli idan mutum ya tasa a cikin musulunci bai san gargajiya ba to mu san gargajiya ba wanda muka sani addini ka tashi ka ga gidan kwaji ne ko yake ko musulunci ne masallatai ga sanan zagaye daga ba ka ganin waɗansu mutane baka tashi cikin su ba uwayen ka ma ba su tashi cikin su ba waɗanda ba su da addini sai daga baya suka musulunta ma ka je ga kasashen mutane waɗanda suka musulunta yadda suke rukuma addini wanda wani matashi ne da kurce shi ya musulunta bari ya ga wancan muguwar rayuwa yanzu wannan rayuwa bai daɗi birge yi take suna ka komi aka ce sai to da haka nan dai wannan ba usuri bane ba dole sai mun gyara sai mun gyara za mu yi saurin Allah subhanahu wataala lafiya lafiya mu samu kyakkyawar sakamako in ba haka ba irin wannan ba zai samu ga ka kana sallah kana abubuwa amma kuma mi mu'amalolinka da yadda ya kamata ka ran kuma addini ba kai kaga ka je ma Allah subhanahu wataala da kyawawan ayyuka da kuma mugaye aunawa fa za a yi wal waznu yawma idhin al haqq Allah ta'ala ce au ranar alkiyama gaskiya ne auna maka aiki za a yi kana da mugu aiki kana da kyakkyawa to ba san wane ne zai rinjaye wani ba faman zakulat mawasinuhu wa ulaika humul muflihun duk wanda ma'aunan shi suka yi nauyi Allah ya ce to waɗannan su ne masu rabauta wa man khaffat mawasinuhu wa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun Allah ya ce wanda ma'aunan shi kuma suka yi sako-sako ba nauyi to wannan shine asarar kanshi me yasa Allah ta'ala ya ce yayi asara kan yuni saboda ya kasance yana zalunta kashi da ayoyin Allah mana bai aiki da shi karantawa yake ba ya aiki Allah ya kiyaye to Allah ta'ala ya ce fa kubbat wujuhuhum fin nar za a kife huskokin su a cikin wuta juyi birkice su za a yi shake jima alkafu a girkice mutum Allah ta'ala ya faɗi huska saboda a cikin jikin mutum ba mai daraja kamar huska. Ita ce wadda in ta lalace, to duk sauran jikin mutum ma lalata ce. Amma kana da huska, don wani abu na jikinka ya lalace akwai ragon. Ita dai in ta lalace to ƙarshen lalacewa ka yazo. Ba ka da wata kima ba ka da wata daraja. Shi ya sama, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko bugun matarka za ka yi kakka buge ta ga fuska yawa in kai ba kasa wannan fuska wani na so da kakka bata mata fuska in ka bata mata fuska kai kace kace ne ta kalala ta ta in ka sake ta zai aure ki kaga fuska abinci mai daraja to shi yasa Allah ta'ala ce fa kubbat wujuhuhum fin nari za a burkice huskokin su a cikin wuta wata aya Allah ce fa kubki ufiya hum wal gawuna za a jijjuye su a bubbirkita su a cikin wuta da su da waɗanda suka fitar da su Allah ya kiyaye hal yutuji zauna illa ma kuntum taban sai a ce musu kuma shin za a saka muku da wani abu banda abin da kuka zaman to kuna aikatawa ranar alkiyama ma'ana sakamakon da kuka ga Allah ya baku ya jijjuya ku a cikin wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya ce saboda aikin ku ne mugun aikin ku ya ja muku da kun yi aiki mai kyawu to da kuma kun samu kyakkyawan sakamako irin sakamakon da yan aljanna suka samu saboda su sun yi aiki masu kyawu Allah ya raba mu da mugayen ayyuka Allah ya tsare na'am إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين Allah subhanahu wataala ce inna ma umi kadai ba inna ma lil hasb wato inna ma laraba suna amfani da ita ne domin takaicewa inna mallahu ilahun wahid anna ma ilahukum ilahun wahid ma'ana takaita hukuncin abin da aka faɗa a kan shi da kore hukunci daga abin da ba faɗi ba shi ake ce ma alhasru ilimi ne daga cikin ilimin balaga alamun balaga suna cewa inna ma a datul hasru wato abu ce arabi ne na na takaice magana inna ma kadai umirtu an umarce ni ne wa ya umarce ni Allah an a'buda in bauta ma rabb hadhihi albalda mahaliccin wannan kai alladhi wanda harramaha shine ya sanya ta haramtacciya ya haramta ta abinda ake yi da balda gari shine garin makka makka mai daraja wanda Allah subhanahu wataala ya girmama haramcinta da alhurmarta da girmanta Allah ta'ala ya sanya ta gari ne wanda yake amintacce harami ne amintacce wanda a cikin ta ba a sanda ciki ba a yin fada a cikin garin makka sa'annan ba a kama abin farauta cikin garin makka ita kada yake da wannan hukunci cikin garuruwa daga ita sai madina sa'annan ba a sare itacenta duk wanda yana daga cikin mai haramcin da Allah subhanahu wataala ba sa'annan kuma cikin haraminta ba a cintuwa ba a cintuwa a cikin harami ko nawa ka gani to ba za ka cinta ba ba na ka bane ko nawa ka gani kuma za ka zanya gani wani lokaci wani ya yi yadduwa sai dai ka ɗauka don ka yi sanarwa ka ɗauka sai ka kai ma hukumar masallaci hukuma mafi kusa daga harabi sai ka kai mata ka ce cikin masallaci kuma dama su suna ganin ka masallaci kewa yake da kyamarori ko ina ta abin da kake ana kallon ka saboda haka kana kaiwa ce sun ga yadda ka duke kawo kawai sai a ayi saboda wanda ya san yayi yadda sai so nema abinci sai a bashi abinci amma an ka dauka ka ci to ka ci kanka wannan da yana daga cikin ne haramcin da Allah subhanahu wataala ya magarin makka kuma Allah ta'ala ya kebance ta bai miki Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga mu mutane an umarce ni in bauta ma ubangijin duniya gaba da zaka ci ubangijin wannan gari saboda me saboda nuna girman gari domin kowa ya girmama wannan gari saboda a cikin gari akwai masallaci akwai daki mai alhurma wanda shine farkon dakin da aka aje a doron kasa don mutane su bauta ma Allah subhanahu wataala ma'ana kamar da Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama kace lalle Allah ya umarce ni da ya tsarkake ibadata ga Allah subhanahu wataala saboda bi saboda Allah ta'ala shine mahaliccin garin wato dakin Allah subhanahu wataala garin da ake ce ba Makka kuma shine ubangijin kowa da komi kuma dukkan abin da ke cikin duniyar nan gaba daya na Allah ne subhanahu wataala halittar shi Allah yayi bawan Allah ne kuma Allah ta'ala da yake juya shi yadda ya ga dama kisa Allah ya ce walahu kullu shay'in komi na Allah ne subhanahu wataala mana wannan aya kamar Allah ta'ala ya mai da martani ne ga mutanen Makka wanda suke ganin Makka garin su a Makka garin Allah ne subhanahu wataala kuma dokan Allah ce kare za ta gyara garin Makka mutum ya bi dokan Allah subhanahu wataala sai ya zama lafiya a cikin garin Makka Allah ya ba ta darajar da bai ba sauran garuruwa bako a cikinta yana da daraja yana da matsayi ba wanda ya je don ibada bako wanda ya je don yin ibada umara ko aikin hajji shi yake da alhurma amma ba wanda ya je cirani ya je neman kuɗi ba da irin wannan daraja shi yasa ba wanda ya je ibada umara ko aikin hajji gaban shi gari ko ina sai ya shiga cikin garin makka kuma da lokacin da ya gada ma sai ya to daga mutum ya je wurin ibada ba wanda za ya tare shi ci kai da rana ba dan cira ni ba ya da wani ba ka da dama ni ita lokacin da ka ga dama kuma ka ga bakon aikin haji ko umra duk wanda ya taba shi sai hukuma ta kama shi duk wanda ya cuci bakon da ya shi umra ko aikin haji cikin kwanakin da aka kayyade mashi ko to duk wanda ya cuce shi sai doka mai tsanani ta zo shi direba ya taba daukar mu sallah asuba ta yi muka yi muka yi tsaya a sallah asuba yake haka lamba ga ta nan gani yake yi dolaye ne ba san komai ba lamba ga ta nan da ba a rubuta lamba lamba ce mai rakabu kawari lamba ce ga ta nan ta ko ta kwana in akwai wata matsala ka kira hukuma duk cikin mota sai a rubuta ta lamba ce ta waya muka kira dan da sai ga police sun tawo da wani direba shako shi saboda ya hana musalla shako ya aka aka sauko daga mota aka ce wani direba ya hau har sun tawo da wani direba ko wannan sai ya yi watanni yana yin shekara ma mai kara cikin mota saboda ya hana mu mai sallah saboda ya shiga hakkin mu bakin Allah ne me ya kamata a yi mana kamata yan gari su nuna mana kyakkyawan mu'amala cikin garin cewa gari ne da ake san bakin Allah shi kuma ya ƙi aka yi gaba da shi to haka ma duk wani inda ka ga hukuma kuma kai mata bayani ba ba kwari ne kai ba kai masa Hausa irin ta larabawa to sai an sai an yi tsaitsayin da kamuwa to mahakik kowa ya taba ka wannan digarin maka yake da wannan kaga gari ne mai daraja kuma wanda ya shigo shi ma wanda kalahu kana amina duk wanda ya shiga wannan gari shi ma ya kasance ya kasance amintacce ne cikin aminci sai Allah ta'ala ya ce wa umirtu an akuna min almuslimin kuma an umarce ni in kasance daga cikin mutane waɗanda suka mika wuya ga Allah subhanahu wataala mutanen da suka yarda da Allah subhanahu wataala suka mika wuya ga hukuncin Allah kaga sai aka ce ka ce kuma an umarce ni in kasance daga cikin musulmi ba in kasance musulmi ba ni ɗaya daga cikin musulmi ne wannan yana nuna irin yadda Allah subhanahu wataala yake koyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tawazu manzo Allah dama mai tawazu manzo Allah ba jiji da kai cikin rayuwa babu kuri ba takama ba ba kasaita ya fi kowa ya fi kowa girma ya fi kowa matsayi to kuma ya fi kowa ɗaukar kashi shi ba kowa ba Allah ne ya koya ba shi yasa ce addaba ni rabbi fa ahsana ta'dibi Allah ne ya ladabtar da ni kuma ya bani ladabi kyakkyawa wallahi ba manzo Allah ladabi kyakkyawa sai bai koyi da shi mu ga ɗaukar kan wata tsiya ku bayan Allah ne daga cikin bayan Allah da Allah subhanahu wataala ya ta kawo wannan duniya to mu sai da kan baka kawai Allah ya sa mu dace wa ana tulu alquran wa an atlu alquran faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa in wa man dalla innama
ومن ضل فقل انما انا ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين Allah ta'ala ya ce wa natlu alquran ka ce ma mutane kuma an umarce ni da in karanta alqurani gare ku in karanta maku alqurani ku ji shi me yasa saboda alqurani shine mu'jiza ta wadda take nuni akan gaskiya ta cewa ni mai gaskiya ne karanta muku qur'ani in koya muku shi in koya muku ma'anar shi ku yaki da shi domin ku tsira ranar kiyama kaji saboda dole ne musulmi ya zamanto yana karatun alkur'ani yana neman sanin alkur'ani kuma yana kokarin yin aiki da alkur'ani ka zama ɗaya daga cikin bayan Allah waɗanda suke sojojin kare alkur'ani ne waɗanda suke ba alkur'ani kariya saboda karatun da kake saboda san shi da kake kamnar shi da kake kanka yadda a baro ka baya ka zamanto cikin makarantar ƙur'ani yi ƙoƙari ka zamanto cikin masu koyar karatun alƙur'ani yi ƙoƙari ka zama haka ka zamanto ɗaya daga cikin masu yi alƙur'ani hidima ba ka da lokacin karatun shi ba ka da lokacin koyon shi ko to ka baro ka baya kama ma alƙur'ani ɗin ya yaɗu ya yi ƙarfi kama ma waɗanda suke koyar da shi da waɗanda suke koyo in masu hidima kana yin wannan hidima ne don Allah subhanahu wataala ya cince ka ranar alkiyama albarkacin mi alqur'ani mai girma kaka yarda a baro ka baya kaka yarda ka hita daga ɗaya daga cikin waɗannan sai ka yi asara ka ce ɗan kallo ne ba ka karatu ba ka koyo kuma ba ka hidima ɗan kallo ne daga nesa kuma kauce ka cince me ake aka ce darasin ne ake ci taron mutanen can ka wuce ka ba sai ka ce a masha Allah qur'ani sai ka yi ka je da ɗan abin da Allah ya so ka ke maka ka ce ga ga wani abu masu darasu a kara ɗan dala ɗari gare ka kakkare na domin ta kai ƙari kanka yadda ka zamanto kai baka samu duniyar ba ko ka je ka yi asarar lahira khasirar duniya wa lahira ka zo ka rasa duniya kai ba kowa ba ne har ka mutu kullum dala ɗari birge ka take to da Allah me kake yi tunda duniya ta ki samuwa me zai hana ka kaje ka nemi lahira ita lahira wanda wanda ya nemi da siyasa ne wa man arada al-akhirata wa sa'ila sa'yahu mu'minun wa ulaka kana sa'yuhum mashkura ita lahira da wanda ya nemi ta amma ita duniya ba lalle ne ka nemi ta ka samu ba amma ita lahira tabbas Allah ya sauƙaƙe ta walaqad yassanna al-qur'ana lidh-dhikri ɗalibin muddakir Allah ya ce mun sauƙaƙe alƙur'ani ba sauƙi ke gare shi duk shekarunka kana iya buɗe bakinka ka iya da zai gagare ka ba saboda sauƙi shi to kakka yarda a ce duniya ba ko ka same ta aikin banza ne a ce baka yi ba addinin musulunci hidima da duniya da ka samu to me amfani ita dai kare maka zafi akwai ranar da zaka kare ko kuma ita ta kare to kayan wannan ranar ta zo ka yi tanadin aikin alherin da saboda in ta kare ko kai in ka kare ka tsinta bayan mutuwarka saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mai ka gaya mu mutane an umarce ni kadai ne wa an atlul qur'ana in karanta alqur'ani to in karanta alqur'ani mutane da ke ina musu wa'azi da tunatarwa da shi fa mani tadafa inna ma yahtadi li duk wanda ya shiryu to yana shiryuwa ne domin ka shi ma'ana amfanin shirye yana dawowa gawa gare shi shine ya shiryu in ka shiryu ba Allah ka kara da wani abu ba ka kare kanka ne ka kubutar da kanka ka ce ci kanka daga bada cikin wuta wa man walla wanda kuma ya bace ma Allah subhanahu wataala ya ki yarda ya saurari alqur'anin da ake mai wa'azi da shi Allah ya ce fa kul inna ma ana minal mundir ka ce kawai ni ina daga cikin masu gargaɗi mutanen da suke gargadan mutane suke ba mutane wa'azi suna tunatar da mutane jin tsoron Allah subhanahu wataala to ni ɗaya daga cikin su ba ni na fara ba gabani na an yi ɗaruruwa an yi dubbai na manzanni da annabawa ni na zo ma ne ƙarshe ba kana muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ba a hadin yin rijali walakin rasulullahi wa khatiman nabiyyi wa kana allah kullu shay'in alima annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarshen annabawa ne kul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yufalu bi wala ba ni ne farkon manzanni ba a banzanni da annaba da yawa sun gabace ni sauraka ni na zo ma ne daga ƙarshen su ta haka duk wanda yake a yake karɓar sakon Allah daga gare ni kawai zan ce mai ni mai gargaɗi ne inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaytir kai mai tunatarwa mai wa'azi ne kawai ba za ka matsa mutane su yi imani ba sai Allah ta'ala ya ce wa qul alhamdulillah wa qul alhamdulillah وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون Allah ta'ala ce wa qul alhamdulillah kuma kace godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala sayurikum ayati da sannan Allah zai nuna muku ayoyin shi fatarifunaha kuma za ku gane gaskiya waɗannan ayoyin cewa lalle ayoyin Allah ne. Kamar yadda Allah ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Allah ce da sannan za mu gwada wa mutane alamomin iko kuma Allah kullum yana ta gwada mu. Allah na ta gwada mu. Daga wani wanda gidansu ba malami ko guda ya san malam daga wani wanda tarihin gidansu ba mai kuri ko guda ya san mai kuri daga wanda gidansu tarihin su babu masarauci ya zama sarki daga wani gidansu tarihin su gaba daya ba taba samun wani babban ma'aikaci ba ga ya san babban ma'aikaci daga wasu tarihin su tanda suka tashi masu kudi ne amma sai a samu wani matsayaci cikinsu ba ya da komi duk kowa na da sai shi Allah ya ware shi dalon alamomi da Allah yake nuna mu Allah yana ta nuna mu mai abinda kai gari yau sai sai sa gobe ka kai kayin ka ta alamomi ikon Allah Allah na ta nuna mana alamomi ikon Allah subhanahu wataala cewa da abin da yake faruwa cikin duniyar nan yana faruwa ne da kaddarar Allah subhanahu wataala Allah ya ce za mu ta nuna muku waɗannan ayoyi kuma sai kun gane su kun bayyane su Allah ya ce wa rabbuka bi ghafilin bangijin ka Allah ta'ala ba mai rabkana bane amma ta malu daga abinda mutane suke daga abinda kuke aikatawa ana Allah ta'ala yana sanar da abinda kuke aikatawa cin bai halice ku ba ya san abinda za ku aikatawa bayan yan halice ku din nan kuma kuna aikatawa da man kuna yi da sanin Allah subhanahu wataala saboda haka kada ka taba tunanin cewa Allah ya rabkana saboda kana shigantaka wala tasabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum yawmin li yawmin tashkhasu fihi al-absar ka bar tunanin cewa Allah bai san abin da kake aikata ba ya kai mu ya kai macuci ya kai mayaudari bari tunanin cewa Allah bai san abin da yana sare Allah ya jinkirta ma ne saboda wata rana wanda idanunka za su yi tuwa kurukuru kamar su bincike saboda hankali ya tashi ai a saboda wannan ranar ce Allah subhanahu wa ta'ala yake saurara maka amma Allah ya san abin da kake wala ta saban Allah ya kullu sa'ati kakka taba tunanin Allah yana nan kana ne daga lokaci daya a kowane saka Allah yana sanar da kai yana sanar da ku yana sanar da ku yana sanar da kowa da haka sai mutane mu shiga cikin hayyacin mu san abin da muke yi san cewa Allah ta'ala fa inna rabbaka labil mirsad Allah yana nan madakata yana jiran kowa ko ya jira ka kana zuwa alheri ka aikata kakka yarda Allah ya jira ka kana zuwa shari ka aikata sai kishi ya gami maka Allah ta'ala yake yi Amin.
to sura ta kare wannan sura mai albarka suratul naml kuma ta kare da tunatar da mu game da jin tsoron Allah cewa da abin da muke yi Allah ta'ala ya dasa ne abin da makaranta tun daga farkon ta zuwa karshen ta Allah ya ba mu ladashi kuskuren da muka aikata cikin kuma Allah ya yi mana Allah ya sa mu gane mu gyara albarkacin wannan sura da makaranta mai albarka Allah ta'ala ya yi mana duk matsalolin mu Amin.
Allah ya shayi mana dukkanin hawayen mu Allah ya biya mana Amin.
babu tambaye wannan suke bara addu'o'i Allah subhanahu wataala ka biya musu bukatun su Amin.
Agayya ce na bada ta wa agayya. Sha ta yana bada ta.
bai zo ba
Ya ta likita. An ji wa bai da abin da dama majina ce na san maganin ya shafi lokacin. Ne shi ne mai aiki ko za ta rufe shi.
kaya maganin tun asuba Haka da yake.
to agaji wanda ya wadi je yace yana bara addu'a yana bara addu'a ya je likita an ce bai da komai ba shi na dai ce gare shi to yana bara addu'a tunda dai kaga bai zo ba kenan bayan da ne Allah ya bashi lafiya Amin.
wanda bai da lafiya Allah ya bashi lafiya Amin.
yana nan ko yana gida ko yana likita yana ji Allah ka bashi lafiya Amin.
mu da muke samun damar mu zo mu zanna mu yi karatu mu saurara gaba ɗaya mu Allah ya ba mu lafiya Amin.
Allah ya ba mu isasshen lafiya da za mu bauta mishi Amin.
Kuma Allah ya shahi mana hawaye mu ya biya mana dukkanin bukatun mu Amin.
Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Amin.
Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyawu da siffofin ka mafi ɗaukaka ka karɓar mana ibadodin mu cikin wannan wata mai albarka Amin.
wannan azumi da zamu kawo ne 26 Allah ta'ala ka sa mu kai shi lafiya Amin.
kuskuren da muka yi daga safi zawa yanzu Allah ka yafi daidan da muka yi daga safi zawa yau Allah ka ba mu lafiya ya Allah Amin.
Allah ka sa wannan azumi ya zama sanadiyar shigan mu gidan aljanna ya zama sanadiyar hitan mu daga dukkanin matsalolin mu Amin.
ka ba mu lafiya da abin da lafiya sa ta ci Allah ka raba mu da yunwa ka raba mu da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka kawo albarka da alkhairi a rayuwar mu ya Allah Amin.
dukkanin abin da muke nema mai kyawu da alkhairi Allah ka ba mu ya Allah Amin.
duk abin da muke tsoro ya Allah ya sabe mu ya Allah kai ne mai tsaro Allah ka kare mu daga zo wannan abu ya Allah Allah ka ba ka san mu lafiya da zaman lafiya Amin.
Allah ka ba ka san mu hadin kai ya Allah Amin.
Da san junan mu da san addinin mu da san al'ummar mu da sun ci gaban kasar mu ya Allah Amin.
shugabannin mu Allah ka kara musu tausayin mu ya Allah ka Amin.
kara musu adalci ya Allah ka Amin.
kara musu jin tsoron ka ya Allah Amin.
Allah ka sa su ji tsoron ka cikin mulkin da suke ba mu ya Allah Amin.
jami'an tsaron mu Allah ka kare su daga halayen yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Amin.
Allah ka amsa mana addu'o'i mu ya Allah Amin.
marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya Allah ya Allah ka ji kansu da gafara da rahama Amin.
Allah ka sa su huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka kara mu musulunci girma da daukaka wannan fada da ake gabacin duniya ya Allah muna roƙonka Allah ka ba musulunci daukaka a ciki Amin.
Ka ba musulunci cin nasara a ciki ya Allah Amin.
Allah ka sa musulunci ya kara samun karfi da daukaka ya Allah Amin.
sakamakon wannan fada da ake ya Allah Amin.
Allah ka ba musulunci nasara a ciki Amin.
Allah ka ba musulunci cin nasara a ciki Amin.
ba musulunci da musulmi daukaka a ciki ya Allah Amin.
ka kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah Amin.
ka rusa shirka da mushrikai ya Allah Amin.
kai waci da al'amarin azzalimai da mugaye ya Allah Amin.
da masu muguwar manuwa gare mu ya Allah Amin.
Allah ka watsa su ka tarwatsa su ka karya su ya Allah Amin.
Allah ka tsiyata su ya Allah Amin.
Allah ka watsa musu adin su ya Allah Amin.
Allah makaman da suke albari da su Allah ka rusa su ya Allah Amin.
Allah ka sa su tashi a cikin su duk su halaka su gaba Amin.
Allah ka jiro kwam ya Allah Amin.
sa mu kare da duniya lafiya ya Allah Amin.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد آمين.
ما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين.
بارك على محمد وعلى ال محمد آمين.
ما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين.
سبحان ربك رب العزه عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين.
والحمد لله رب العالمين Allah ƙara da. Amin.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allah ya saka da ilimi. Assalamu alaikum. Barka da muna lafiya. Insha Allah. Assalamu alaikum.